ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ita wannan hijira wacce yau muke yin taro akan tunawa da ita wani abu ne gagarumi da ya faru a duniya ya kuma canja matafiyar tarihi na duniya ga baki daya domin allah maɗaukakin sarki ya yi halitta sannan wannan halitta ta sa ya yi zaɓe kan zaɓe kan zaɓe a cikin halittarsa gaba ɗaya ya zaɓi mutum a cikin mutane gabaki ɗaya ya zaɓi mutum dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu su ne annabawa a cikin waɗannan annabawa alaihi salatu wassalamu Allah ya yi wani zaɓen ya zaɓi mutum ɗari uku da goma sha uku su ne mursalai a cikin waɗannan mursalai guda 313 Allah ya zaɓi guda biyar su ne ulul azami minar rusuli salam akwai annabi ibrahim alaihi salam akwai annabi musa alaihi salam akwai annabi isa alaihi salam akwai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan biyar kuma sai zaɓi guda ɗaya shi ne khatimul anbiya wal mursalina alaihim afdalu salati wa atammu taslim wannan zabi da Allah ya masa kafin ya zo alaihi salatu wassalam Allah ya kare mata fage da su annabawa da suka dinga zuwa ana rainan hankalin dan adam ana tarairayarsa har zuwa lokacin da hankalin dan adam ya nuna sai Allah madaukakin sarki ya aiko da wannan annabi mai tarin albarka kuma ya aiko shi zuwa ga duniya ga baki daya daga wannan ranar haƙi zuwa ranar tashin alkiyama sannan ya ɗauko duk abin da ɗan adam yake da bukata a wannan rayuwar tasa ga baki ɗaya da ma abin da ya wuce bukatar tasa Allah maɗaukin sarki ya cusa ya bashi sannan ya gaya mana cewa saƙon nasa rahama ce ga talikai ga baki ɗaya ba wai mutane ba wannan haske da yake ɗauke da shi saboda ɗan adam yana tattare da jahilci wanda Allah maɗaukin sarki yake cewa ya bijirar da amana ga sama da ƙasa da duwatsu suka kasa ɗauka suka ji tsoro ɗan adam kuma ya karɓe ta amma kuma sai zama mai tarin jahilci kuma sannan mai zaluntar kansa don haka ɗan adam da wannan tarin jahilci nasa isha ta daga ita gaba da yakar wannan annabi mai tarin albarka tare da alherin da yake ɗauke da shi shi kuma ya yi haƙuri akan wannan aka dinga fafatawa har tsawon shekara goma sha uku yana kiran mutane zuwa wannan addini amma a wannan lokacin waɗanda suka musulunta ba su ba su haura mutum ɗari uku ba sun haura da ɗan ɗoriya ne kawai saboda irin daga da aka sata da irin duk abin da za a yi a share shi a hana wannan abun saboda haka alaihi salatu wassalamu da ya gaji hanyar da zai bi wannan addini ya ci gaba ba a samu dama ba to sai ya fara kai kansa garirrika inda ya tafi ta'ifa ya je kai kansa yi bayani wanda suka juyar da shi da irin abin da yake tun da yake a rayuwarsa bai taɓa ganin tashin hankali da ruɗewa ba irin wanda aka yi masa a ta'ifa domin sai da ya rasa inda kansa yake sai a ƙarnar sa'ala kawai ya tashi ga kansa dan haka ya gaya wa nana Aisha radiyallahu anha bayan an yi uhudu da ta tambaye shi ka taɓa samun matsala irin ta uhudu sai ce ai wanda na samu lokacin da na je ta'ifa ta fi wannan to daga wannan ne annabi alaihi salatu wassalam ya yanke cewa duk lokacin da aikin haji ya zo zai dinga kai kansa gurin larabawa yana bayanin wannan addini wata kila Allah zai sa waɗansu su karba saboda haka wannan hijira aka fara mata tanadi tun daga shekara ta goma lokacin da mutane shida daga mutanen madina suka zo aka gana da su suka musulunta suka koma a shekara ta goma sha ɗaya kuma waɗansu suka zo mutum goma sha biyu daga dai madina a nan annabi alaihi salatu wasalam ya haɗa su da musabu dan umairu radiyallahu anhu wanda ya je ya dinga aiki a ƙarshe aka samu waɗansu suka sake musulunta da shekara ta sake zuwa aka samu mutum saba'in da uku da mata biyu suka zo to a nan ne aka bai atal akaba ta biyu wadda a nan aka kulle yarjejeniya ta yadda annabi alaihi salatu wasalam zai tashi daga maka zuwa madina a lokacin da za a yi wannan yarjejeniya sai da babban annabi alaihi salamu abbas radiyallahu anhu ya zo gurin a lokacin baya cikin addinin musulunci amma yana ganin kimar annabi alaihi salatu wassalam cewa a cikin al'ummarsu babu kamarsa mutanen madina suka zo aka yarjejeniya da alkawari akan annabi alaihi salatu wassalam zai koma madina amma kafin alkawarin ya tsaya sai da ɗaya daga cikinsu ana kiransa barawa ibn ma'ruf radiyallahu anhu da as'ad ibn zurarata suka tashi aka dinga faɗa cewa ko mutanen madina idan bawan allah nan ya komo garin ku ku sani kun sayi yaƙi fari da baki sai ya yaƙe ku suka ce sun ji sun gani za a yi yarjejeniya sai ya sake cewa kar ku yadda a kulle yarjejeniyar nan sai in kun yarda dukiyar da kuka ta kuka gada ta iyaye da kakanni da wanda kuka nema da kanku za ta kare kun yarda suka ce sun yarda yace ban yarda ku wannan yarjejeniya ba sai in kun yarda cewa manyan ku da kuke takama da su yaƙi dai zai sharɓe su ga baki ɗaya kada a je ku ga manyan ku suna karewa ku ce ya jawo muku matsala ya tafi bar kuɗi ba ku garin ku suka ce ai ba za ce wannan ba sai da aka samu wannan tantancewar sannan shi mu bara'u dan ma'arur ya fara kawo hannunsa ya saka annabi alaihi salatu wassalamu a karkashin na annabi alaihi salamu anan aka yi wannan kaffa suka ce sun yadda za su taimake shi da duk abin da suke taimakon kansu to annabi alaihi salamu ya ce da su in sun cika aljanna ta tabbata a gare su to wannan aka yi annabi mai tsira da amincin Allah da ya ga Madina ta tabbata an samu wannan yarjejeniya sai dinga tura sahabbai suka dinga tafiya har sai da ya rage a maka daga shi ya ce na bakar radiyallahu anhu ya ce da na ali radiyallahu anhu sai kuma sauran raunana to daga nan lokacin da mutanen maka kuma suka shirya a bawa matasa ta kubban annabi alaihi salatu wassalam ya fito a far masa ubangiji ya masa izini akan ya fita ya koma madina annabi alaihi salam ya fito ya kirawo ali ibn abi talib karramallahu wajhahu yace da shi ya kwanta akan shimfidarsa ya ɗau mayafin sai lallaba babu abin da zai same shi ya ɗauko amana da take hannunsa ta mutane daban-daban ya ba shi yana ce masa wannan kuɗin na wani ne wannan dinare kaza na wani ne ka tabbatar ya shiga hannun masu ci sannan annabi alaihi salatu wasalam ya fito ya dinta ƙasa yana karanta yasin waɗannan mutane duk Allah ya ɗora musu bacci zai annabi alaihi barbaɗa musu ƙasa a kansu ya fita ya gidan sai na abubakar radiyallahu anhu ya gaya mata ga lokaci yayi ya ce ya rasu lana roƙon alfarma kai min izini in tafi tare da kai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya yarda ya ce to ga kuma ta goyi wanda na tanada saboda wannan sai annabi alaihi salam ya ce ya gode amma sai ya sai taguwar wannan alƙaswa sai da annabi alaihi salam ya biya kuɗinta sannan sina bakar ya tashi aka fita aka tafi kogo wanda wannan kogon na sauro kafin su gama hawan ta kawahuwan abu alaihi salamu gaba ɗaya jini suke saboda tsananin wahala sai suna bakar ma haka suna bakar ya tantance iduba gurin babu hadari suka shiga mutanen maka kuma suka bazama aka saka ƙa'ida ta cewa duk wanda ya zo da annabi alaihi salatu wasalamu da rai ko babu za a ba shi taguwa ba raƙumi namiji ba taguwa taguwa guda ɗari suka bazama ko ina binni da ƙauye aka ta shiga kowane saƙo aka bazama aka tufa ne gurare ana neman su Allah madaukin sarki ya kare sai na bakar da jalalu hankalinsa ya tashi annabi alaihi salatu wasallam ya ce da shi la tahzan inna Allah ma'ana kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu sai na bakar hankalinsa ya kwanta bayan an kwana uku anan kura ta lafa annabi alaihi salam ya fita da shi da abokin tafiyarsa radiyallahu anhu tare da kuma mai musu jagora shine ibnu urayqi din laifi wanda shi kuma a lokacin ba musulmi bane shine masanin hanya ya shige gaba a nan gurin ne wato wani bawan Allah su rakata dan malik biyo su shi ma bai samu nasara ba annabi alaihi masa alkawari musulunci zai nasara har za a ci farisa a ɗauko munduwar kisra a sa masa sannan ya koma kwana goma sha biyu annabi alaihi salam ya a hanya ya isa madina da ya je ta inda zai shiga garin madina sai ya yanke hannun dama sai ya tafi kuma kuma kuma guri ne mai tudu kamar jigawa ce annabi ya haka ne saboda fatan alheri wanda aka ce daman shi yana son fa'alu domin ya haka ne ko Allah ya dubi addinin addinin ya daukaka ya haura sauran addinai shi sa annabi sai je kuba da ya je kuba aka samu wani bawan Allah wai shi kulsumu bulil hadani shi ya ba annabi alaihi salam gidan zama sai aka samu wani kuma sa'adu bin haisama shi kuma ya bawa annabi alaihi salatu wasalam gurin karbar baki to yana gurin ne babban malamin yahudawa ya ji labarin sa ita ho izo ganin kwakwaf yace daga shigo wata ga annabi alaihi salam fuskar sa kawai ya talla yace wannan ba makareci bane ko mai magana ba yace anan ya ji wata magana da ya fara ji shine wanda malamai suka ce shine hadisin farko a duniyar musulunci sai ji annabi alaihi salam ya ce ayyuhan nasu abshu salama وأدعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نياما تدخلوا الجنة بسلام yace ya ku mutane ku yada aminci ku yada yawan sallama da zaman lafiya tsakaninku sannan ku ciyar da mutane abinci ku sada zumunci ku sallah cikin dare lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna babu wahala wannan shine hadisin farko a duniya da aka fara ji sannan annabi alaihi salam ya shiga madina suka tare shi yace ta kowa yana cewa gidana za ka sauka yace ku kyala wannan taguwar Allah ne yake ba ta umarni da ta je wani guri na wayansu marayu guda biyu su hadu da suhaili ƴaƴan amru sai ta durƙusa wanda wannan gurin nan ne ya zama masallacin annabi alaihi salam ne yanzu kuma gidansa daga nan ta sake tashi kowa yana so a sauka gidansa aka kyale sai da ta je kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari ta durƙusa ta sauko annabi alaihi salam sauka ya ɗebi ɗan kayayyakin annabi alaihi salam mai kai gidansa to a gidansa annabi alaihissalam ya zauna har zuwa wani tsawon lokaci amma da aka zo yace annabi alaihissalam ya hau ne sai yace ba zai hau ne ba yake ne saboda rufin ba irin na yanzu bane rufi ne wanda yake ana motsi kura tana zubowa yake dan kar mu dinga bata maka akai akai annabi alaihissalam shi anan zai zauna a kasa ba zai hau ne ba to sai ran nan da daddare ruwa ya fare sai suka tabbatar zai yi yayyo katifar su kwaya ɗaya ce ita suka sa suka dinga naɗe ruwan to da annabi alaihi salam ya fahimci sun sha wahala cikin daren nan da suka roƙe shi ya koma sama saboda maslaha sai annabi alaihi salam ya da ya koma biye ne su masu gidan suka komo ƙasa daga nan ne kuma aka gina ɗakin saudatu bintu zama'a radiyallahu anha daga ba aka gina ɗakin nana aisha radiyallahu anha to duk lokacin zai yi wani auren sai a gina ɗakin in zai wani auren a gina ɗakin da haka ya gina gidansa alaihi salatu wassalam to a dunkule wannan shine wani abu dangane da ita hijira ta annabi alaihi salatu wassalam to sai dan abubuwan da nake ganin zami nazari akan su sune darasi ne hijira abu na farko annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana yanda ya kamata shugaba ya kasance a duniya domin gaskiya da ya tura sahabban nan gaba daya suka tafi shi kadai irge a cikin bala'i da musifa ta mutanen maka ya nuna mana haka ya kamata shugaba ya zama duk lokacin da wata musifa ta taso da wahala ya zama da shi ne zai tinkare ta zama yawa al'ummar ta garkuwa annabi alaihi ya bamu wannan darasi abu na biyu kuma ya nuna mana girman amana domin mutanen da suke kofar gidansa da ta kofa suna so ya fito shi masa rijib su far masa bai yadda dukiyar su ta salwanta ba sai da ya danka ta a hannun wanda zai ba kowanne dukiyarsa sannan annabi alaihi salatu wasalam ya fita itifi wanda waɗansu malaman sun ce wannan abin da annabi alaihi salam ya yi a wannan ranar hijira ita ce ta sa ranar da za a yakin badar mutanen maka da jiki suka fita yakin amma zukatansu ba su yarda da abin da suke yi ba saboda sun san yafi su gaskiya domin da ba dan ne gaskiya bane ko ya kwashe dukiyar ya tafi da ita ko ya lalata ta ko ya bata ta salwanta amma ya rike amana ya kokari sai da ta shiga hannun masu ita sannan annabi alaihi salatu wassalam a cikin wannan darasi na hijira an nuna mana haƙuri da juriya wadda suka yi suka sadaukar da duk abin da suka mallaka na rayuwarsu da dangi da ƙasarsu da ɗan uwa da dukiya da rawukansu ma ga baki ɗaya suka tafi madina afujaja sannan ya nuna mana ikhlasi a cikin aiki shine yake sa a samu nasara domin annabi alaihi salamu akwai ikhlasi sai na Abubakar haka haka wanda ya mutu jagorar kafiri ne amma kafircinsa bai sa ya ba shi cikas ba wani ya nuna mana duk abin da zaka yi in kai kyakkyawan niyya ka duba Allah to kowa ka saka a gaba sai Allah ya murda shi shi ma ya zama ya taimake ka wannan abin ya tabbata wannan darasi ne da ya kamata mu fitar akan hijira sannan waɗannan sahabbai da annabi alaihi salatu wassalam sun bar maka saboda lokacin akwai kafirci akwai zalunci akwai fasikanci sun koma gurin da za a samu a bautawa Allah shi daya a tabbatar da adalci kuma a tabbatar da da'a ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan annabi alaihi salatu wassalam ya kulla yan uwantaka tsakanin masu hijira da waɗanda wato suke mutanen Madina yan uwantaka ta kulla har ta fi ƙarfin dangantaka ta jini irin yadda suka yi musu sannan a ƙarshe aka sami isariya shine wato mutum ya fifita maslahar dan uwansa a kansa mutanen madina sun fifita maslahar masu hijira a kan tasu ta kansu wanda ubangiji ya yarda su da cewa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa suna fifita bukatun yan uwansu akan nasu bukatun na kashin kansu ko da suna da matsananciyar bukata saboda haka wannan shi ma darasi ne da ya kamata a yanzu yi aiki da shi a cikin rayuwar mu ta yau da gobe mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu dunkule mu zama ƴan uwa saboda Allah sannan mu taimaki juna sannan kowanne mai zama na abin da zai ba wa ƴan uwansa na gudunmawa shine a gabansa fiye da abin da shi zai samu nasa na kashin kansa sannan a ita wannan hijira aka wato baiwa ta sahabban annabi alaihi salam ta dinga bayyana iri daban-daban to anan ne aka ce annabi ya fara ba da lambar girmamawa ta duniya da aka fara gani sai ce wane shine ya fi wane iri abu iri kaza yace zai da dan sabit ke fi kowa da bangado yace abu zarra gifari rana ba ta huduwa akan wani mutum ta faɗi ba daidai shi gaskiyar magana yace Allah yana yarda da abin da Salmani ya yarda da shi Allah yana fushi da abin da Salmani yake fushi da shi aljanna tana burin Salmani ya shiga cikin ta kama da yadda shi Salmani yake so shiga aljanna to anan annabi alaihi salatu wasallam dinga bayanin irin waɗannan to saboda haka a ƙarshe annabi alaihi salatu wasalam ya nuna mana a nan da ya hijirar shine shugaba na bada misali domin tun daga ran da ya saka kafarsa a madina yake da tunanin mutanen maka za su far masa yake da tunanin yahudawan madina za su far masa yake da tunanin larabawan ƙauyukan madina za su far masa yake da tunanin daular farisa da rum za ta far masa da ya zauna ba sai da ya tsara maganin wannan farmaki da za a kai wanda ko sun kawo ba zai samu nasara ba sannan annabi alaihi ya tsara yadda zamantakewa za ta kasance a madina tsakanin musulmi da yahudawa wato yadda za a zauna lafiya kowa ya ba wa dan uwansa haƙƙi to waɗannan suna daga cikin abubuwan da hijira take da su magana ta ta ƙarshe shine annabi alaihi da irin hikimarsa saboda shine likitan likitoci ya nuna mana wannan hijirar ta zarta zamani ta zarta mahalli ta zamana har tashin alkiyama hijira tana tattare da rayuwar mutane shine ya sa hadisin farko a cikin al-bukhari abin da ya fara zuwa annabi alaihi sallam ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilay wannan tana mana kwarewa ta annabi alaihi sallam ya dauki hijira ya hada ta da dukkan aikin musulmi har zuwa tashin alkiyama cewa dan Allah aka yi ta duk wani abu da za ka yi a duniya kasuwanci za ka yi mulki za ka yi sana'a za ka yi duk abin da za ka yi ya zama saboda Allah za ka yi shi to za ka samu ladan wannan abin kuma Allah zai karba to wannan ina daga cikin darasi da ya kamata mu ɗauka a hijira yanzu idan mutum yana da motar hais ko taxi sai wani mutum ya tsaye da shi a asibiti sai dan uwana ya rasu da komin shi to idan zai karɓi naira dubu to sai zai ce kun baki dubu biyar dan wai ba inda za ka yi ka ɗauko gawa a baya ina magana isari a wannan idan mutum yana tuka motar sa iga hadiri a taso kana gudun ka koma unguwar ku to idan yana karɓar naira goma goma ta zai ɗari ɗari za a dinga bashi ina magana isari a wannan idan aka ce azumi ya zo duk abin da mutum ke sa sai ƙara masa kuɗi ina magana isari a wannan idan mutum ya ga sallah ta zo duk abin da yake yi na bukatun jama'a sai ga ba isa sai kara musu kuɗi to wannan hijira ya kamata mu darasi ko yi darasi akan ya abin da wayancan suka yi shi ya kamata mu wani domin ma'aunin da Allah zai auna aikin su da shi gobe alkiyama da shi zai auna namu kuma sai ya cika sannan za a tsira sannan waɗannan bayan Allah sun yi hijira daga garurukansu zuwa Madina saboda dalilai dalili na ɗaya duk garurukansu garurukan kafirci ne a lokacin da shirka ba ka suka ƙaurace musu garurukansu garurukan zalunci ne da haka suka kaurace musu garurukansu garurukan fasikanci ne da haka suka kaurace musu to mu a yau abin da ya wajabce mu shine mu kaurace wa miyagun kalamai sannan mu kaurace wa miyagun halaye irin su cin amana saba alkawari kullatar juna hasada ganin yashi to mu kaurace musu mu kuma tunda ba inda za mu tashi daga garin mu koma to mu kaurace miyagun halaye sannan na uku mu kaurace miyagun ayyuka duk wani aiki da muka san mugun aiki ne mu sai mu kaurace masa sannan mu kaurace wa miyagun abokai da kawaye sannan kuma mu kaurace miyagun mahallai guraren da ake mugun abubuwa mu kaurace musu muna da kaura biyar mu kaurace miyagun maganganu mu kaurace miyagun halaye mu kaurace miyagun ayyuka mu kaurace wa miyagun abokai mu kaurace wa miyagun gurare wannan har Allah ne da ya samu da wannan dama ya kamata a hijiran nan mu dau wannan darasi yi aiki da shi sannan wata yan uwantaka da annabi alaihi salatu wasalam ya hada har a yanzu yan uwantaka tana nan tare da mu kowane mutum akwai buƙatar akalla ya samu wani mutum ko da guda ɗaya ya zama sun ƙulla aminci saboda Allah wanda mutuwa ce kawai za ta raba su duk abin da yake ganin ba in yi cikin dan ya ba zai ba in dai akwai alheri a ciki wannan in ya zo ya ce masa kai ko ya zartar to ya zama da ta zauna ya kamata a ce mun sami irin wannan ita ne darasin da za mu fitar a cikin ita hijira sannan a cikin darasin hijiran nan mun ga wayanda suka yi hoɓɓata suka bar komai nasu suka rungumi addini ko mun ga wanda suka ɗebo dukiyarsu suka narka saboda addini suraka duk wanda aka ga sun tsaya wa addinin za su yi to ba bubbuge musu gura za a yi ba ana soke su su ma kuma sai wanda suke da wani abu na taimako sai su taimaka musu domin a haɗa gwiwa a samu nasara kamar yadda wa'yancin su kai aka samu nasara ba sai wa'yansu sun zo suna ta fafutuka suna kokari ba kuma dinga buge musu gwiwa ba mai taimaka musu sai dai buge gwiwa kawai to ba haka ake ba in an sami hijira sai an samu nasara wa'yancin sun yi hijira wa'yancin kuma sun yi nasara sai aka haɗa sai addini ya samu nasara to ina jin hankalinmu akan mu kula da wannan yana daga cikin darasai da ya kamata mu kula da su dangane da ita wannan hijira ta annabi sallallahu alaihi sallam sannan daga cikin abin da za mu sake fitarwa na hijira shine jagoranci annabi alaihi salatu wasallam yana mutane da ya kamata jagora ya zama domin lokacin da zai hijiran nan sai da ya bar ba kowa duk wanda za su sha wahala sai da ya tura su shi kadai zauna yake shan wahala to haka ake son shugaba idan bala'i ya taso shine zai zama garkuwa ya tinkare shi ya janye mutanensa daga cikin bala'in shi ya karbe musu idan wahala ta zo ya karbe ta irin gume ta in daɗi zo ya dora ta ciki don haka annabi alaihi salatu wasallam ya yi sannan ya nuna mana shi shugaba ne kuma ya gaya mana inda ya kamata shugabanci kasance domin ran da ya shiga madina yana da kwanan sanin larabawa makashi sun yake shi yana da kwanan sanin yahuda madina sai sun shirya masa sharri yana da kwanan sanin larabawan najidu da ƙauyukan madina sai sun yaƙe shi yana da kwanan sanin daular farisa da rum za ta yaƙe shi to da tun da ya shiga madina ya yi tsare-tsaren da duk sharrin da wa'annan za su yi ba zai farwa al'umma ba zai fada kan al'ummarsa ba ya ɗauki matakin da zai maganin mutanen maka kuma ya yi ya ɗauki matakin da zai maganin yahudawan madina kuma ya yi da suka zo suka saba ga baki ɗaya kore su daga madina a ƙarshe mai da su haibara gaba ɗaya larabawan ƙauyuka kuma duk da ya ji labarin balarabe yana shirye-shirye sai ɗauko ɗan uwansa da ya musulunta don ya jarraba imaninsa sai ce je kai ya ci garin ku kai ne jagora da ku je tarwatsa danginsa kakaf ya kamo na kama ya ɗebo abin da suka shirya ya kawo annabi alaihi salamu da haka yi wannan maganin su rum ita ce ke ta kallanta har sai da aka je shekara ta tara da hijira ita ce ya dinga neman taimako ya dinga neman taimako ya gangani kar ya wuce bar musulmi matsalar rum to shine ita ta yakin tabuka aka wuce wannan uwa uwar sahara hamada ba ta wata ba a lokacin da aka yi fari ba amfani amma ka suka hakura suka bi shi alaihi salatu wassalam hatta kai wanda yazo ba a sama bane za dora shi ba sai ga tara ayyunahum tafidu min ad-dami hazanan Allah ya jidu ma yunfiqu tina hawaye bai samu abin da zai taimaka ba annabi alaihi salatu ya ce ba samu abin da dora ko akai ba sai su ta kuka to haka yi shi ma maganin sharrin rum din tukunna tuna mana yanda ya kamata shugaba ya zama sannan a mazauninsa na madina alaihi salatu wassalam ya nuna mana darasi guda biyu na ɗaya a mazauninsa na shugaba ya gane baiwar da kowa ke da ita cikin sahabbai don haka idan zai bada mukami baya shawara kowa zai ba shi mukami wanda i dace da baiwarsa yake ba shi ya ajiye mana wannan darasi ne har tashin alkiyama duk mukamin da zaka bani ka ba shi daidai da irin baiwarsa sannan kuma ya dinga fito da bai wadda suke da ita dinga ba ta lambar girma sai ya daga ka sai sai Allah ya maka kaza dan a sani so da ya san abin kirki ya fi kowa sanin abin kirki ya fi kuma kowa san abin kirki kuma ya fi kowa san masu abin kirki alayhi salatu wassalam na haka ya dinga daga su yace sai na buka da namun babu mai tausayin sa a wannan al'ummar yace sai na umar babu mai karfin imanin sa a wannan al'ummar yace sai da na Usman mai kunya ne babu kunya sa wannan al'umma sai da na Ali shi kuma wajen sanin abin alheri shine babu madinatul ilmi haka idin ga lissafa su idin ga lissafa su idin ga lissafa zai ce Abu Zarr kuwa sama bata taba wani mutum rumfa ba kasa bata taba daukan wani mutum wanda ya fi shi tsage gaskiya sai daga Zaidu dan Sabit sai ce afra dukum Zaidu Zaidu shi yafi kowa sanin rabon gado sai duba abu ubai da ibn jarrah sai ce aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'umma sannan sai nuna mana bayan mutum ya mutu ma ana iya masa haka da ulai zulbu jade ne irin annaba sai ce da sai na abubakar kai zaka saka shi a kabari da ya daka shi sai annaba ya ce allahumma warda anhu inni anhu radin Allah ka yarda da shi dan na yarda da shi sai bayan ya mutu ba shi wannan lamar girmamawa yarda anhu inni an hura na yadda da shi Allah ka yadda da shi to wannan shine abin da ana sai mana a hijira aka dinga fitar da sadaukai jarumai wanda suka yi fice suka yi abu dan a bar mana alama mu kwatanta alheri ko musamman ta alheri mu kuma kaddar alherin da suka yi to wannan daga cikin darasai na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to magana ta karshe shine annabi ya tsara mana hijiran nan da yi ta ratsa dukkan abin da muke a rayuwar mu hatta shi alkiyama domin shi nasa abin saboda yana dauke da hasken Allah subhanahu wataala baya yin abu ya tsaya a daidai zamani in wani ne ya tashi daga wani gari zuwa wani gari iya abin a nan zai tsaya kamar shi sai cito abin zai ci gaba a rayuwar dukkanin musulmi har tashin alkiyama saboda kare tashi sai ce innamal a'malu binniyat dukkanin ayyuka suna tare da niyya sai ce inna mali kullum ri'in manawa kowane mutum akwai abin da yi sai ce fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda duk daurar sa saboda Allah da manzon sa yi to kaurar ta ta zama ta Allah da manzon Allah da wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda kuma kaurar ta zama dan wata duniya yake so ya samu ko dan ya aure wata mace ce zai samu duniya kuma zai aure matar amma hijirarsa ta tsaya kan abin da yi saboda shi kaga anan annabi sun ya hada mana hijira da rayuwar mu ta komai duk abin da zamu yi ya nuna mana mun zatin Allah kasuwanci zaka yi nufi zatin Allah ciniki zaka yi saye zaka yi sirwa zaka yi haya zaka yi jingina zaka bayar rance zaka bayar nufi zatin Allah hira za a yi da kai nufi zatin Allah auratayya za a yi nufi zatin Allah duk abin da zaka yi kai shi saboda Allah to saboda ka Allah zai karba naka annabi sun sai hada hijirar da rayuwar mu gabaki ɗayanta sai rataya ta akan wannan cewa ta fitar mana da darasi wanda duk abin da zamu yi a kowane irin zamani a kowane irin muhalli to wannan hijira tana tare da mu shine mu yi abu saboda Allah subhanahu wataala to Allah zai karba kuma zai saka akan wannan abinda kuma aka yi ba dan shi ba to dan ba ruwan sa ciki to wannan shine sannan ya nuna mana muhimmancin Allah dan haka yace hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijrar ta mata Allah da manzansa to za ta Allah ta zama dan Allah da manzansa yace ta zama ta Allah da manzansa din kaga yadda man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi sai ce fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi amma sai ce man kana mana hijratuhu li dunya wanda hijrar ta zama dan wata duniya yusibuha ya tanje ta a umra'atin ko dan wata mace yanki wa zai aure ta to me kon yace fa hijratuhu lid dunya wal mar'a sai ki fada sai ce fai jiratuhu ila ma hajira da dan ya nuna mana rashin muhimmancin duniya da rashin muhimmancin mace ta fuskar kurin ka neme su akan kansu na duniya ba shi da kima dan haka ba za a sake maimaita su dan wulakanta sha'anin su sai ce fai jiratuhu ila ma hajira da ya ce fai jiratuhu lid dunya wal mar'ati kamar da ya can yace fai jiratuhu ila Allah wa rasuli to wannan shine dan a takeice irin darasin da nake so mu kalla dangane da ita wannan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama mu dora mu rike ta kuma karshe dama yana ta la hijrata ba'da al-fati walakin jihadun waniya bayan ya duka muke ce ba sauran hijira daga garin ku zuwa wani gari ko daga Makka zuwa Madina yace sai dai jihadi yana nan har tashin alkiyama da kuma kyakkyawan niyya ita ma tana nan saboda ka sai mu ci gaba da yin waɗannan Allah madaukin sarki ya sa waccan shekarar da ta wuce duk abin da muka yi ba masu kyau ba muna fatan Allah madaukin sarki ya fi mana wani duk suka rasa cikin wannan shekar muna fatan Allah ya ji kansu abin duk da muka yi na alheri muna fatan Allah ya yaba kuma Allah ya karba kuma ya ajiye mana ya adana mana har zuwa yau mace jidu kullu nafsin ma amidan min khairin muhdara wannan wannan ta shigo ko muna fatan Allah ya riko da hannayen mu mana jagora duk duniyar musulmi ga baki daya kuma ya mana muwafaka ya mana goma ta arziki a cikinta ya sa mu amince yin abubuwan da yake so idan Allah ya sa za mu gamu da ajalinmu a cikinta to muna fatan Allah ya cika mana da imani kuma Allah ya mana masauki gurin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma za mu ga tabadi muna roko ya sa mu akan hanya ta gari ya sa mu da cikin hasatu ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalam
ban san me yasa ya tambaya ba ko kuma a cewa ya sirrin yake so ya sani da shi manzo Allah shi shugaba ne amma sai ya fita a ɓoye sai na umar kuma mabiyi ne sai ya fita a bayyane da yace akwai sirri a cikin yanayin haka
salamu akwai sirri shi sai na umar an faɗa lallai jarumi ne to amma jarumi sadauki duk bayan annabi alaihissalam yake bi wace na ali dubu jarumtarsa sadauki ne ba na wasa bai san tsoro ba bai san tsoro ba dama yana cewa shi baya jin tsoro ai yana cewa wai ai yau mai ya afirru a cikin rane kuna guda biyu ne zan gujewa yau ma kujira au yau ma kujira ranar da ba a kaddara bala'i zai same ni ba ko ajina zai same ni ko kwaran da aka kaddara ranar da ba a kaddara ajina zai same ni ba ya cin ji tsoro dan ba zan mutu ba wanda ko aka kaddara ajalin zai same ni ya zan gudu ba yanda zan yi sai na mutu haka sai na le yake fada ai yau mai ya ashir yau ma kudira au yau ma kudir to duk da wannan jarumta ta ce ce idan yaki ya yaki kura ta tarnike bala'i ya bala'i idan jarumai ya jajir yace ittaqai na bi rasulillahi sallallahu alaihi sai dai su garkuwa da annabi shi za su saka a gaba su zo bayan su su koya annabi alaihi sallallahu ai shuja'un ne idza ka'a shuja'u anil hadawi sadauki jarumi lokacin da duk wani jarumi ya kasa daga kafarsa gaba amma da zai hijira sai ya fita a koye saboda shi ne shari'a ne sai na umar ko ba irin matsayinsa ne da shi ba shi in ya fita a fili a wannan lokacin ba za a shar'anta fitarsa ba amma annabi alaihi shi ta ta fita shari'a ce in ya fita a fili al'ummar ta gabaki daya duk bala'in da ita so sai dai su fita a haka to saboda an shar'anta shari'ar raunana shi sa aka ce shi annabi alaihi salatu wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana uswa shine maganin matsalar masu rauni amma masu karfi isassu annabi alaihi salamu kuduwa yake a gurin samu rauna na uswa uswa kamar yadda hudai a yake cewa
lamma badaliya minkum aibu anfusikum sai ce lam ajil jirahi minkum asi rauni na ban samu likitan da zai masa magani ba shine asi sai sa Allah yake talakar kan lakum fi rasulillah uswatun hasana shi shugaba ne wanda yake mai maganin raunin masu rauni duk abin da mai rauni ke da ya zo masa da magani da warwarewa matsalarsa to haka dai tashi yin hijira tunda ya san irin wannan bala'in zai dinga samun al'ummarsa sai ya tsari ki fita a boye don ya ba su matsayi ba su dama da mafuta a irin raunin su duk lokacin da abin rauni sai su fita to wannan shi isa kira mu ga duk aikin da annabi alaihi salam ya zo da shi a shari'a gwaya ɗaya ne bai taɓa yi ba shine kiran sallah saboda masu rauni inda ya kiran sallah to ba wanda yake da uzurin da zai sallah a gidansa shi yasa bai kiran sallah ba dan za a samu da shi sallah a gida shine uswa shine uswa uswatun hasana dan ya fitar da masu rauni daga cikin rauni ne fitar musu da wannan da ya kiran sallah kowa dole sai ya je kuma dan haka da ya zo yin sallah sai raka'a biyu sai ya sallama suka ce akwai salatin salatu amna sai ta ya rasulullah rage sallah aka komanta kai sai ce kullu zalika lam yakun ba ɗayan da ya faru to ai uswa ne shi da ya haka al'ummar za a samu wanda za su samu rudani na duniya su dinga kuskure a sallah to sai ba su mafita shine uswa to wannan shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya haka assalamu alaikum
inda yake Allah ya kara maka lafiya ubangiji ya ma tukuci da gidan aljanna Allah ya sa rakiya da tsawo Allah ya sa rakiya da tsawo Allah ya sa rakiya da tsawo da albarkan manzo Allah yadda kake so mu gani Allah ya nuna ma yadda kake son mu da alheri Allah ya maka alheri da albarkan manzon Allah